lokacin da ganga su mata an rubuta musahir ba sa wani ne ko musahar ko musahir da hababa ba musahir da hababa musahir ko musahar na ganganan na ya sa musahir ya mishi wasu bai kasa asailawi da abdullah da abdurrahman ya'yan abdullah bin ziyad al-arahi da umara bin abdullah as-saluli suka aike su zuwa da hussein alaihi salam da mu'ayyar mutane da qais bin musafir da abdullah da abdurrahman da kuma umara abdullah da abdurrahman da yan uwan juna ne yan ya'yan abdullah bin ziyad al-arashi tare da su waɗannan mutanen da aka tura su kamar hudu su hudu din nan akwai wasiƙoƙi na mutane daban-daban wanda suka rubuta kamar wasiƙa 150 wata mutum ɗaya ya rubuta shi kaɗai ya ce ga mawayansa ya yadda imam wasu mutum biyu wasu gungun mutane uku hudu biyar haka wato kenan wa'annan wasiƙun na mutane ne daban-daban wasu gungu-gungu jama'a kaɗan ko masu yawa a kara ɗare jimla wasiƙu ɗari da hamsin amma duk da haka nan imam alayhi salam duk da haka bai yarda da wannan kiraye-kiraye da suke musu bai an samu su ba sai aka suka ci gaba da rubuta masa aka ce kai har mata kai mu a rana ɗaya an kawo mashi wasiƙa ɗari shida kuma dai haka nan takardu ke ta zuwa suna ta suna ta daga wakilan mutane daban-daban wannan ya ce a madadin shi kansa da kabilansa wannan ya ce a madadin kansa da mutane kaza wannan ya gasu nan gasu to haka dai har dai sai da takardu suka kai dubu goma sha biyu sannan suka dai ji shiru bayan kwana biyu suka je wajen hani bin hani suka, suka aika masa kai da hani bin hami asubai wannan wani mutum ne sunan hani bin hani asubai da sa'id bin abdullah alhanafi suka rubuta suka rubuta wasiƙa tare da su zuwa gare shi da imam kenan suna cewa bismillah rahman rahim ila al-husayn bin ali min shi'ati min al-mu'minin wal muslimin amma ba fa hayya hala fa inna an-nasa yantazirunaka la yara lahum gayruk la ra'ayka la ra'ay lahum gayruk fa inna an-nasa yantazirunaka la ra'ay lahum gayruk fal ajal al-ajal ثم الأجل الأجل والصلاة sace bismillah rahman rahim da ya zuwa ga hussein bin daga magoyan bayan sa nan mummune da musulmi bayan haka mutane duk sun fi shirya suna jiran ba su da wani ra'ayin ba saboda haka al'ajal al'ajal da gaggawa da gaggawa zuwa to zo da gaggawa zo da sun mal ajal al'ajal kuma da gaggawa da gaggawa a zaki ne ka zo ka zo da duk mutane sun shirya da su sannan kuma shabaf bin rubu'i da hajjaj bin abjar da yazid bin al-harif bin ruwai da ƙurwatu bin qais da amr bin hajjaj al-zubaidi da muhammad bin amr al-taimi ambatan wayannan mutanen yana da muhimmanci domin sun zama man- su ne dattawan kofa a lokacin manya-manyan dattawan kofa amma daga baya sun juya baya sun bi yazidu kuma sun je sun yaƙe shi har ma da wanda aka kallafa musu hana shi shan ruwa daga cikin wayannan dattawan da ya kamata su ne shabas bin ruba'i yana cikin su wasu za mu ji inda rawar da ya taka wajen yakan imam rali yana cikin magoya bayan amirul mu'minin baban hussein kuma yana cikin magoya bayan hussein da hajjar bin abjar da yazid bin al-harith da urwa bin qais da amr bin hajjaj az-zubaydi da muhammad bin amr at-taymi suka rubuta masa amma ba ba qad tarral jannat wa aina ath-thimar wa ashba'at al-ar wa aw- wa awraqat al-ashjar fa idha shi'ta fa'bil ala jundika mujannada والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى أبيك من قبلك نجوا إن الدعوة sun sun yi magana ne da kalmomi na na na, na misali suka ce amma ba ba kadaitar hidarar jannat gonakai sun yi kwar lib lib lib lib lib kuma aina ake thimar samarori 'ya'yan itatuwan ke duk sun nuna gona koriya shar kuma 'ya'yan itatuwa sun nuna sai me ya rage sai girbi wa ashabatil ab ƙasa ma ta cika da ushbushu ne ganyayyaki irin wanda su kuma akan ci akwai ganye wanda akan ci ganyen kamar irin su dangin irin su eh, alayyahu su irin wani wanda ganyayyaki to su ma sun yi sun yi nuna kaga su ma sai yanka ke wa aura katil ashjar duk itatuwa kuma sun yi sun yi ganyayyaki to suna mashi kina da cewa yanzu ga- gari tsaf kai kawai ake jira komai naka ne. ma'ana ke ka zo ne kawai ja al'um- al- al'umma naka su kai su kawai suke jira ka zo ka kawai su kai kawai suke jira ba abin da ya rage su ba sai suka makara mai fa bal ala jundika mujannad ka zo ga rundunanka tare- tararriyar runduna wato ra- runduna tana jira dur- duk da- rundunanka na jira kawai ka zo kawai sauran suka ce wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ala abika min qablik sannan bayan wannan ma manzanni suka yi ta zuwa duk suna kakkawo saƙonni duk kuma imam alaihissalam ya karanta wayannan takardun da suka rubuta ya kuma tambayi manzannin dangane da ya halin mutane su ce mishi ai kaji kaji kaji kaji labari mai daɗi duk al'umma su so hussein kawai suke jira sannan sai imam alaihi salam ya rubuta takarda ya hada da hani bin hani na cikin wanda gungun wanda aka turo a baya da sa'id bin abdullah su ne manzannin da suka zo da ƙarshe sai ya rubuta musu da wannan takardar a matsayin amsa a kai musu ya ce bismillahir rahmanir rahim min min al-husayn bin ali ila al-mala'i min al-mu'minin wal muslimin amma ba'd فإن هانئا وسعيدا قدم علي بكتبه ومقالتي جلكم أنه ليس علينا إمام فأقبل على الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى yace bayan haka daga da Hussein bin Ali ya zuwa mala mala su ne manya ba kamar mu ce musu dattawa manya to manya din yayi da bawo shi zai gani mala su an asalin kalmar mala da larabci saboda cika wuri mala shi ne ya cika shi kenan dai kal- manta da asalin kalma mala manyan mutane kamar ma'abota ra'ayi zuwa manyan mutane na gari man- man- ma'abota kus- eh, matsayi wanda za su yi ma- masu faɗa aji su ne mala na muminai da musulmi bayan haka hani da sa'id sun zo mini da takardun kuma su ne suka zo daga ƙarshe wato mutane sun ta zuwa baya kafin su an ta zuwa mana takardu su suka zo daga ƙarshe daga manzannin kuma na fahimci duk abin da kuka farfada a cikin wa na matsaci a cikin da nake karanta muku da arabiya na tsallake sa'ara ɗaya ya ce wa kana akhir man qaddama alayya min rusulikum wa qad fahimtu kulla alladhi iktasastum wa dhakartum na fahimci duk abin da kuka kuka balabarta kuka ambata wa maqalati jillikum annahu laysa alaina kuma ma- mafi yawan dai abin da kuka faɗi shine ba ku da ba mu da shugaba ba a kabila Allah la ya yi ma'ana duka alal haƙƙi wal huda ka gabato da fatan Allah ya tara mu da kai akan gaskiya da shari'a Muke- muke fata. Wato, haka haka abin da kuka kuka rubuta ke wa ana ba'ithun ilaikum akhi وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل wani kuma gashi nan na aiko muku da ɗan uwana ɗan amina amintacce na na iyalan gidana muslim bin aqil فإن كتب إلي بأنه قد قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الجحا والفضل منكم على مثل ما قد قد- قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله to in shi muslim bin akil kenan ya rubuto mini bayan ya zo ya ya ya ya ya ganku ya ji abin da- ya zo bi rubuto mini cewa lalle ra'ayin manyan ku da ma'abota hankula cikin ku da ma'abota fifiko cikin ku duk sun haɗa kan shigen abin da manzannin ku suka rubuto mini ne kuma na karanta na karanta a littattafan ku in shi aiko mai ce ba lalle abin nan da suka rubuta maka haka ne to zan zo ba da jimawa ba insha Allah bala amri mal imamu illa al-hakimu bil kitab al-qa'imu bil qist ad-da'inu bi din al-haqq al-habis nafsuhu ala dhalika was-sala na rantse don la'amri rantsuwa ne kawai na rantse babu imani sai mai hukunci da littafi mai tsayawa da adalci mai addi- mai addinantuwa da addinin gaskiya mai ka- mai rike kansa am akan hakan saboda Allah wassala to amsar da ya rubuta musu kenan aka ba hani bin hani da sa'id bin abdullah suka kai sai hussein salam ya kira muslim bin aqil ya aika shi tare da qais bin musakhir as-saidawi da umar bin abdullah as-saluli da abdurrahman bin abdullah al-azari ya ce to ya tafi tare da su ya umarce shi da takwa da foye al'amarinsa da kuma lullubi in ya ga mutane sun tattaro a kan abinda suka rubuta ina haka ne to ya aiko masa da gaggawa cewa ya abin abin da ka ga sun rubuto ina na tabbatar da shi al'amarin haka sai musulun rahimahullah ya gabato har ya je madina tunda daga maka ne ya je madina ya je sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kuma yi ban kwana da wanda ya so yi ban kwana da su da mutanen gidansa ya ɗauki waɗansu yan jagora akwai mutanen da suka san kan hanya akan ɗauke su aiki su su nuna hanya ta ina za a bi tun daga madina in yana neman kofa a kowanda suka san hanya tafiya ce mai nisa ya ɗauki waɗansu ma'aikata guda biyu daga kais kabila ce mutanen kais su tafi da shi tare su nuna mashi a matsayin su an ɗauke su aiki suka bi da shi suna kokarin bin hanyar da ya fi dacewa ko wanda ya fi kamata a bi su binan su binan sai suka ɓace su biyu ɗin masu su su jagororin masu nuna hanya su masu suka ɓace hanya a rikishi mai tsanani ya same su amma su suka kasa tafiya sai suka yi mashi nune bayan ya nace musu to ya mene abin yin kishi kuma sai ma tafiya ba sai suka nuna mashi alama cewa bita nan ne ka yi tafiya hanyar ke wala da suka mace hanya din sun da kyar suka gano hanyar kuma amma kishi ya galabace sai suka nuna mashi da ya ci gaba sai kama hanya shi musulmi ke wannan hanyar da suka yi mashi nuna su kuma nan dillalai ɗin da jagorori guda biyu duk mukan ce ma da wasu muna cewa dillali dallal da larabci dallal mai nuna akwai dallal a kan komi dallal a ciniki akwai dallal a tafiya duk dallal ake ciki duk yana nunawa ne daga dalil dallal kuma mai nunawa shi dallal a ciniki ka nuna masu saye kayan sayarwa ya za a ke cin shi dallal kana to su kuma wannan su dai a takaice su nan mutanen biyu dai kishi ya galabaice su sai sun mutu shi musulmi ne ya ci gaba da tafiya shi kadai da har ya je wani wurin da ake ce mazik nan ya rubuta ma imam takarda daga wannan wurin da ake ce ma al-madik ko madik sunan wuri ne ya ba kais bin musahar ya ce kai ma imam ya ce amma ba fa inni aqbaltu min al-madina ma'a dalilaini li fa hadha an at-tariq fadalla واشتد علينا العطش فلم يلبث أن مات وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء ولم ننجي إلا بحشاشة أنفسنا وذلك الماء بمكان يرعى المضيق قملي من بطن الخبط وقد تطيرت من توجهي هذا وإن رأيت أعطيتني عنه وبعثت غيري والصلاة ya ce ma bayan haka wato bayan ya zai fara da bismillah da hamdala da salati ga annabi duk bayan wannan duk ba sai kawo sai ce ko bayan wannan na gabato daga madina da masu jagorori guda biyu suka ya zama suka bace hanya kuma kishi ya musu tsanani ba su daɗe ba suka mutu muka zo muka har muka har muka cimma wani ruwa amma da ƙyar wato da ƙyar muka iso mu ma don mu ma yunwa da kishi ya galabace mu wannan ruwan da muka zo gare shi su ana ce masa a wani wurin da ake ce shi malik a cikin habt habt din ma wuri ne tsakiyar tsakina tsakiyar to ni kuma na yi shi umci da wannan bin bin wannan hanya ne wato a nan shi umci ne ya ganin to kila fa ba alamar sa'a ba ne tun na ga wannan ni a ganin na ga to anya ko alamar sa'a ce tun da za a yi tafiya tun farko ma ga an sha wahala irin wannan anya ko dai akwai nasara a dinga ni na yi fi umci da wannan tafiya da na yi saboda haka in kaga ni za ka sauƙi mini ka tura wani ba ni ba to wasu watakila ba ni ne manzon da ya fi dacewa da jiya tun daga shi na fara da abawa abu na yi na bi ta wata hanya ga abin da ya faru sai hussein alaihi salam ya rubuta masa amma ba وكان حسبت حسبت أن لا يكون حملك على الكتاب إلي في استيفاء من التوجيه الذي وجهتك له إلا الجهد فانظر لوجهك الذي وجهت وجهتك فيه وصلا yace bayan haka ni ina jin tsoron ya zama wannan abin da ya kai ka ka rubuta min wannan takarda kana neman maka maka rangwame wato in ya zama ne maka abuwa da ya zama kai za ka yi wannan aiki ba saboda hanyar da kai ba wani abu ne illa tsoro jubun muna cin da wasu muka ji mishi tsoro amma akwai tsoro iri-iri akwai tsoro na ragwanci na faduwan gaba to faduwan gaba kai dai gaban ka ya faɗi ragwanci saboda haka sa ƙarfin rai kawai ka ci gaba da ta fuskar da nuna maka wasu ba mutum yanzu ka ce to yaya ne ko za a tura wani ne ba kawai wannan ragwanci ci gaba kawai sa karfin hali ka wuce da musulmi karanta ya ce to haka ne ke amma haza falastu a tawafo ala sai ce to amma tun da na ga wannan to da dai ba na sauran ba sauran tsoro ga kai tun da dai shi ma ne ce ci gaba kawai sai ya ci gaba da tafiya har ya je wani ruwa na tsayi ya sauka sannan daga nan ya tashi sai ya ga wani mutum yana harbin yana harbin barewa da kibiya ya daidai ya daidaici barewa yana neman ya harba wato wani mai farauta ya kai sai kuwa ya harba sai ya sami barewa ta faɗi sai musulmi ce wannan wannan kuma wato arashi ku tatsayur mutum yawan lokaci ka ce wannan ya ga arashi ko kuma ya ce kai ya shi umci da wannan wato ya ga alamun wannan alamun sa'a ce ta wannan alamun sa'a in sha Allah mu za mu iya mamaki wato da ita wato kamar da ita ya fita sai ga wani mai farauta ya harba barewarsa ya ce Allah mu ma da nasara insha Allah mu za mu yi nasara kan maki wannan ana ce mashi arashi wasu maka daga ce arashi shine ka ga wani abu wanda kamar da safe da safe ka tashi za ka yi tafiya sai ka sai ka yi kyakkyawan gamuwa da wani kamar kamar ka ga wani mutum yana farin ciki ya sa farin kaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ne mutane suka yi wannan ni mutum ya kiyaye shi umci kawai ya dogara da Allah in kuma ya ga wani da bakin kaya ya ce ya bata da ya ce mini ya ce an man mutuwa ya ce subhanallah gashi kuma zan yi tafiya na fara karo da wanda wanda ke bakin ciki karfa ya zama kuma abin kowa ba sa'a a tafiyan to dai ita tafiyan ka ba ruwanta da abin da ya faru amma dai mutane sun saba su kan wani abu mai kama da haka to amma ba laifi da da arashi don alama ce mai kyau akan ce kaji ma arashi amma dai shi umci shi kamar da ke cewa sai ni na shi umci da wannan hanyar da na tun daga shi na kama hanya masu yan jagora na sun mutu kuma mu ma da kyar muka sha sai na fara tunanin ko kuma dai ba sa'a ne ba ni ya kamata in tafi yamma doka amma yanzu kuma da ya ga mai farauta ya kama yaro da ya cewa ai daidai za mu yi nasara ya ci gaba sannan yana nan yana nan har dai sai ga shiga ko bai hango gari ko sai shiga ya je sauka a gidan muktar bin abi ubaida a lokacin mai rubutun wannan wannan tarihin shi ya ce wai a yau yau in lokacin shi ba yau din mu kuma komai ya canza wai yau ana ce ma wannan gidan gidan muslim bin musayi ban san ko har yanzu sunan gidan ke amma dai koma akwai gidan akwai wasu ne na tarihi da aka bari tun da muwali ne suka mallaki mahallin sun bar wurare na tarihi a kofa sai je sauka gidan muhtar bin abi ubaida sai mutane shi'a suka shiga shige da fice zuwa gare shi a cikin wakilin wakilin hussein yana na gidan muhtar sai wannan ya je ya gai shi to wannan ya ana shiga ana fita yayin da mutane suka tattaro gare shi ya karanta musu takardar da imam hussein ya rubuta shi ya karanta musu a sakon sai da zuwa gare ku wannan da muka karanta ta su wanda ya ce bismillah ramara min al-hussein bin ali na karanta to sai karanta musu abin da ya ce ce musu idan na turo ɗan uwana su bin aqil ya tabbatar mini da cewa in ya gaya mini abin da kuka rubuto mini dinnan haka nan abin yake to zan zo ba da jama'a ba kuma na rantse ba wani ba wani shugaba in ba mai hukunci da littafi mai tsayawa da adalci mai addinatuwa da addinin Allah mai kama kansa akan haka nan saboda Allah da ya karanta musu wannan takarda sai suka shigo kuka suka yi ta koki mutane suka yi musu mubaya ya karbi mubaya su adadin a madadin hussein alayhi salam wannan yanzu ya miƙa hannu wannan yanzu ya miƙa hannu mubaya wannan kai har mutum dubu goma sha takwas suka yi musu mubaya sai ya rubuta sai musulun bin akil ya rubuta a musayin alaihi salam da labarinsa da kuma mubayan mutum dubu goma sha takwas ya ce to shi ke nan ga a wannan abin ya tabbata wannan abin da ka zuwa ya taɓa saura ka zo kawai da kuma shi a suka shiga shige da fice zuwa wajen musulun bin akil rahimahullah wannan shige da fitan da suke yi wannan ya shiga wannan fitan da har har ya zama ba koya ba tun da shiga mutane har ya kai dubai ana mu baya har mutum dubu sha takwas lalle gidan za a san da gidan za a gane gidan ba zai zama koyayi ba har sai ya zama yanzu dai an san musulmi yana kai kuma mutane na zuwa suna mu baya sosai labari ya je mu gwamna gwamnan kufa ta bangaren yazid shi ne nu'man bin bashir shi ne gwamnan kufa ta ɓangaren ma'auya tun kafin ma'auya ya halaka ɗansa kuma lokacin da ya hau shi ne dai gwamnan ba ci da shi kuma yazidu ma ba kawai bai cire shi bai tabbatar da shi a kai to da noman bin bashir ya ji wannan labari sai ya hau mumbari ya godiya ga Allah ya yabo gare shi sannan ya ce bayan haka bayan Allah ku ji tsoron Allah ku zo gwamnoni suna suna wa'azi wannan mun saba gwamnoni gwamna na wa'azi shugaban kasa na wa'azi minista na wa'azi chairman na local government sarkin gargajiya na wa'azi hakimin kodo duk suna wa'azi kuma sukan ta ci a ji tsoron Allah ya ce fattakullaha ibadallah bayan Allah ku ji tsoron Allah wala tusaru ila alfitnati wal furqa kar ku gaggaya zuwa ga fitina da raraba wannan wa'azin gwamnati fa inna fiha tuhlikur rija a irin wannan fitina mazaje na halaka za a karkashe za ku janyo kanku a kashe kashe abun mutu da yawa wata sufikun dima a shekar da jini wata saboda amuwa a kwakwace dukiyoyi in ka tada fitina karshen ta a kashe ka kwace dukiyarka a kwace maka gona da kai har mata kama wa za ki alibu da yara to kaga ka ja maka ana zaune lafiya ka tashi ka tada fitina ka zo ya zama sanadiyan ka mutu ka kuma rasa gida da gona ko a kore ka a gari ko a kwace maka arziki amma kai in kai da ga gwamnati za ka zauna lafiya ba wata matsala amma amma Umar bin Bashir yana da ɗan sauƙin kai baya ga ruwan bayan da wannan azu sai ce inni la uqatilu man la yuqatili amma ni ba na yaƙa wanda bai yaƙi na wato inda mujarradin ka zo ko kana wazi ne kana magana inda ba ka zo ka ya zaro ta gobe ne ka nufin ba shi ke in magana ce kai ta magana wannan ra'ayin Nu'man bin Bashir kenan amma ba ra'ayin mai gidansa ne ba ya zidu shi ya zidu in ba ka son shi za ka mutu shi ko ne ce a ni dai amma ni ba zan yaƙi wanda bai yaƙi ba wala ati alaman la ati alai kun ba zan je wajen wanda bai zo ba in ka zo fada ka ce kai kan mabi na ne ko ba ba za ka kai na wani amma ka doke can ka ce kai ba za kai kai ba za ka zo ba ni ko ba zan je wajen kai ce sai ka zo ba wala unabbihu na'imukum wala ataharrashu bikum kuma ni ba zan tada mai baccin ku ko in tada muku hayaniya ba inda mutum ya shiru to ni ba zan yi shiru ba sai dai idan mutum ya zaro takobi ma ya zaro takobi to ni ma fa ba zan kyale zan zaro takobi amma ya kwanta ni ba zan tashe shi ma'ana shi shi ba shi ba shine mai tada rigima ba in ka sai mutum ya in ka ji har ya sa takobi an sa takobi abin da yake wala akhudhu bil bil bil qarab wala dhinna wala tuhum ni kuma ba zan riki mutum da tsegumi da za a kawo mini ko zato ko tuhuma ba in an ce maka kaji kaji wani kaza to ba sai in ce haka ne sai ido na ya gani ko kuma ina tuhumar mutum cewa shi ba kaza ko da ya zo ba da mama ina tuhumar cewa ba yana biya gare ni bane sai ce a kulle shi ba zan yi wannan sai in na ji na gani za ku je da sannu za ku je a inda inda ya zire rubuta mu gwamnan sa bayan ya cire wannan gwamna ya sa wani gwamna ya ce masa ya riko da zato da tuhuma ya kisa ma in ka ga mutum ku mujarradin kana tsammanin mabiyin ali ne kar ka saurara musu ka kawar da shi kawai to shi ko wannan nu'man ya ce ni ba na riko mutum da zato ko da tuhuma ko a kawo man tsegumin sa walakin nakum in abdaitum صفحتكم لي ونكثتم بيئتكم وحضرتم إمامكم والله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه الدين أما كو إن فا كوكا وروري مبايعا بيئن كو غري كو غري مرور مبايعا كو كو كما ساقا ما إيماني yana nufin sarkin musulmi na duniya ne yazid dan muawiya amma bai fada ba ka saba ma imam din to to na rantse da ubangijin da ba na rantse da Allah da babu ubangiji in ba shi ba zan tsare wuyanku da takobi na matakan ina da kwa idan kyada kobensa walau lam yakun li minkum nasir ko ba ni da mai taimako a cikin wato ko ni kadai ne zan iya rawo gabo in dai aka ta kai ma abin an fito kwalo-kwalo an bijire ma sarki kuka bijire ma sarki to shi da yake kasan ba ne shi ya dauka imam din yanzu amma inni arju an ya kuna man ya arba alhaqa minkum akthar min man yurid yurid yuridihi albatil amma ina fata masu son gaske a cikin ku su ku masu son bata a cikin ku shi kenan wannan abin da ya faɗa ke da bayan da ya ji labarin musulmi na akili yana gari kuma mutane suna zuwa suna musu mubaya'a madadin hussein bin ali alayhi salam saboda haka sai ne miƙe wannan magana bai fito fili ya faɗa ba ya ce na ji labarin musul bin akili yana garin nan kuma yana karatu baya amma yana cewa shi ba zai kama mutum da zato ba sai dai in sun fito da sun bijire ko shi kaɗai ne ba ba mataimaki zai iya kansu sai abdullahi bin muslim bin rabi'a alhadrami ya miƙe shi kuma halifin bani umayya sai ya ce mishi ba abin da ya dace da abin da kake gani in ban da ajira masu kawai bayan da aka ga mutane suna suna suna ta mubaya ga wani ka tashi kaza irin wannan jawabi dira musu za a yi kawai a gama da su amma wannan da na wannan ra'ayi da na kana a kai tsakaninka da makinka ra'ayi ne na rauna ra'ayin rauna a shi Numan ya ce in ba ka fito ka yaƙe shi ba ne shi ba zai yaƙe ka ba kuma ba zai kama ka da zato ba sai abin ya fito kwalo-kwalo in ya fito kwalo-kwalo ne zai zaro tuko to shi ko wannan sai ce a wannan ra'ayin rauna na ne abin da ya kamata kawai ka fuskanci maƙiyinka ne kawai ka dara masa ka gama da shi in ba ka bai kai sai Numan ya ce to in kasance cikin rauna na ada'an Allah ya fi soyuwa gare ni akan in kasance cikin maɗaukaka a sabon Allah sai ya sauka kan mugun da yana ce wannan ra'ayin rauna na ya ce to gara in zama cikin rauna na ada'an Allah da in zama cikin ƙarfafa a sabon Allah wato zai zama in ya zama karba a sabon Allah ma'ana kawai je ka mutane ta karkashewa akan cewa ba su biyayya amma wannan ra'ayi ne aka ce mishi rauni ne ce ya fi mishi a tsarin Allah to sai Abdullahi bin Musul na wannan mutumin da ya miƙe ya ce masa ra'ayin rawana ne sai ya fita sai ya rubuta mai Yazid bin Muawiya takarda ya ce amma ba a muslim bin aqil ya zo kufa kuma shi'a shi'an husaini magwaba husaini bin ali bin abi talib suna suna masa mubaya in dai har kana da bukatan kufa to ka aiko mata karfan mutum ya zarta da al'amarinka ya zarta da umarninka ya yi aiki da irin aikinka a kan makinka domin Nu'man bin Bashir mutum ne mai rauni kuma ko kuma yana yana nuna rauni wannan abin da ya rubuta masu inda ga halin da ake ciki shi kuma wannan matsayin da ya dauka saboda haka inda kana son kana da bukatan kuba to ka aiko karfan mutum ya zartar da umarninka akan makinka sannan ya rubuta ma umara bin ukba da irin cikin wannan takarda sannan kuma har wala yau ba afuwa umara bin ukba shi ma ya rubuta masa cikin irin wannan ya rubuta ma awaya shi ma irin takardar yana gaya na masa ga halin da ake ciki a kowa musulun bin akin ba yana gani kuma yana karɓar mubayan mutane ga hussein bin ali kuma shi nu'man ya nuna shi ba ba abin da zai iya inda ba sun zaro ta kobi ba to kuma abu na karfi a gari kuba gaba ɗaya za ta koma ta zama tana bin sai in aka bar irin wannan gwamna ne sannan umar bin sa'ad bin abi waqas shi ma ya rubuta ban san yadda aka yi Sa'ad- Sa- umar bin Abi- sa'ad bin abi waqas nan ya je kuba ba kira wani wuri in karanta amma dai abin da na sani shi a- ga ga lokacin da ma'awaya ya mutu shi wannan umar bin sa'ad bin abi waqas shine gwamnan makka a lokacin da Hussein bin Ali alaihi salam ya je Makka din yana yake nan lalle wannan Umar bin Sa'ad shine gwamna a Makka a lokacin ta bangaren Muawiya kuma Yazid ya tabbatar da shi a gwamna bayan da ya hau gwamnonin Muawiya ba su to shi amma ban san me aka yi ne ya tafi Kuba ba wani Allah ya tafi Kuba ne akan hanyarsa na zuwa sabon garin da aka bashi gwamna wanda ya fi arziki shine uh, rai da isfahan balala abin da ya kai shi kenan kila ya bi ta nan ne akan hanyarsa na zuwa sabon ga- sabon garin da aka yi masa canji an bashi ya zama sabon gwamnan rai rai da isbahan wato kamar larduna biyu aka bawa mashi to shi ma um- umar bin sa'ad bin abi waqas shi ma sai rubuta ma yazid shi yin irin wannan takarda cewa ga halin da ake ciki a kuma ga kuma numan bin bashir ma- matsayin da ya dauka makiyarka za su yi kare in har kana da ɗan dai ba za kana son ka kyale su yi ƙarfi su fi ƙarfin ka a kowa ba ne ka turo wanda a ƙarfin gwamna wanda zai zartar da abin da kake so a kan makiyarka yayin da wa'annan takardu duk suka je mai zid sai ya kira sarho maulan ma'awiya ya ce me ra'ayinka Mus- Hussein ya tura Muslim bin Aqil zuwa Kufa suna karɓa masa mabaya kuma labari ya zo mini cewa Nu'man rarrauna ne kuma na ji zantuttuka muna na dangane da shi me kake wa kake ganin ya kamata in aiwatar a Kufa tun ba shi gwamnan Kufa alhali shi yazidu yana zargin ba- ya- yana zargin ubaidu labin ziyar sai sarhu ne ce kana ganin in ma'auya yanzu ya- ya dawo da rai da ransa ya- ya gaya maka ra'ayi za ka ɗauka ya ce kwarai kuwa, yanzu ma'auya ka ce ma'awai zan ya taso ya gaya maka me ya kamata ka yi za ka yi ya ce kwarai ko sai sarho ne fito masa da takardar alkawari appointment ke a kan ku wanda ma'awai kubai da labin ziyara ya ce to wannan kagar a yamma wai kenan ya ya mutu Ali ya yi umarni da wannan rubutu ya gwama saboda haka ya gwama ma ubaidillah waɗannan birane domin shi lokacin ubaidillah shine gwamnan ma'auya a basra sai ce ka gwama masu basra da kuma sai ya zai ce to haka ne zan aika da naɗin naɗin sa nuna mana cewa ɗin hausa zan aika da naɗinsa ga biranen nan ba shi biranen nan jihohi biyu shine gwamnati da basara da kuma kamar da abin kakanninsu ainihin shi ba nasari ne yana ma sakandami a wayarsa wanda yake shi ma yazidu din ainihin bayan gadon sarautarsa akwai sakandami cross din shi uwarsa ba nasariya ce kirista ce kuma dai a dangin nono ya girma to shi sojun shi ya shi babban mai ba shi shawara don shi ko da suka ba shawaran cewa ya aika da ibn ziyar kufa ne ya ce a sai suka ce masa ba su ji mishi wanda ka ya kamata ka aika ka aika da mai busasshiyar zuciya ne wanda ba rahama tare da shi shi ne kawai zai iya magana wanda yadda suke da karfi haka sai an sami mai busasshiyar zuciya wanda ba ya da rahama sai ce wane ne mai wannan busasshiyar zuciya ba a sai suka ce ubaidullah bin sai shi shi ba wannan ubaidullah bin ziyar wanda ake cewa babansa don uwan ma'auya ne shi ba zai tura shi shi dudun shi ma'auya wani wani labari ne da mai tsawo a mahallinsa ma'auya ya yi da'awan cewa ziyad dan abu su biya cewa wata mata mai suna sumayya wadda ta haifi ziyad cewa ita wai ainihin sakamakon zina da ma'awa ya yi abu su biya ne da ita ne ta aka haifi ziyad saboda haka ziyad dan abu su biya ne don haka ma ya rubuta masa takarda min ma'awiyata bin abi su biya ila ahi ziyad bin abi su biya amma ba a ya a lokacin shi si ziyad ana ce masa ziyad bin abd ziyad bin abd to daga nan sai mutane suka zasu ce masa ziyad dan babansa to daga nan kuma shi dai wani labari mai tsawo a mahallinsa mutum yana bukata takaice dai an yi da'awan cewa shi dan uwan ma'awuya ne shi kuma ya ga ya samu babban daraja saboda dan uwan sarki musulmi ne sai ya balle daga bangaren ali ya koma bangaren ma'awiya har ma aka ba shi gwamnan kuba kuma ya yi barna ya yi barna ba kaɗan ba duk ya ce duk kowa da kowa duk mabuwa bayan ali sai ya kashe su bayan ya kan sa su zagi ali in ka zagi ali ka wuce dama amiru ya ba da labarin wannan zai wani yanzu ya zagi ali wuce ya ce ya fi cewa za zai kallafa muku ku zage ni ku yi mani ba ko ku yi mani ba ra'ayi ce amma zagi ku yi a cikin shi akwai tsirar rayuwa amma bara a karku ne domin ni akan fitira aka haife ni kuma akan milla da gina ba ba imam bara da aka yi ziyar dan babansa ya taɓa jera duk mutanen kofa ya ce kowa ba tsinuwa ba yanzu sai ka ce ba ka ba a yi ba ka ba a yanka da aka tunci askarawansu suka rutsa da mutane sun shiga mawayacin ali suna ganin ko fillan waya ko ko ka ce ko ka ce ba ka ba a yi har abada duniya da rayar sannan sai ka wuce yana cikin haka nan sai labari da je madina ainihin lokacin imam hassan salam ya addu'a kuma ya mulki amirin mumini na yana addu'a to lokacin da aka tara mutane ana jiran sarki ya fito ko a fara filin waya sai sarkin dogare ya fito ce jama'a kuwatsa ya ce kuwatsa na ce sarkin ko yana mawacin kayan ya je ya gaishe yana kakashi a kayan ya sa inda yake idanu sun daddalo harshe ya zazzago aka yi cika da ku yana ce ma ma'auya in yadda yake yin ma mutane a kuba an ba shi ijaz gaba ɗaya kowa zai ma duk magoya bayan ali duk sai ya yanka su to shi wannan ɗan ziyad to kun ga shi kuma tun da shi kare ɗan gida kenan ko yawa to shi kuma yazidu shi baya son wannan kullun zumuncin da ma'auya ya kulla da ziyad saboda haka shi san bai yarda da wannan ba yanzu aka ce an ba an ba ziyad gwamna za a ce dan uwansu ne dan za a ce jika abu zubiya shi kuma baya son haka a ce a ce shi shi shi yazid jika abu zubiya ubaidullah ma jika abu zubiya shi baya son haka to shi ne nan sai bai so ba shi ba to shi ne sai suka ɗauko takarda daga cikin wani aiki a jirgin takardun ma'auya sai suka ɗauko rubutun ma'auya da ya gani kafin ya karanta sai da ya sumbata ya ce a wannan rubutun ba masa ya sumbata ya rungu sai aka ce to karanta sai karanta ya ce in ku ba ta gagare ka taimaka ta wani kai haɗa ta da ɗan ziyarta sai ce a ba shi ne ba ku gaya mun da wannan takardar batuntun suka ce ai komai ana kawo shi a lokacin tun da ne babansa ne ce wato babansa ya yi tarayin cewa nan gaba kuba za ta bi ali ne maganinta za ta bi za ta bi jama'a ali maganinta wannan to shi ko ubaidullah bin ziyad da ya taɓa yin shi'a shi yana shi'a ali amma daga baya sai ya tawaye to dama shege baya shi'a ko ya yi ma zai bai to sai ya zama shi ya riga ya san saboda ka ba karamin barna ya masu ba karamin barna ya ya toko a wajen mu ma magarba ta yi ta yi hadda minti ne to nan gaba insha Allah zan tsora akan cewa an wannan mutum da nake na nada ibn ziyad a matsayin sabon gwamnan kuba da abin da ya faru bayan da ya zo gwamna na san wanda tarihi kamar da nake cewa ana bukatar sanin abin da ya faru kafin a ɗau darasi darasi na da kyau amma ka da ba da darasi akan abin da ba sani ba ba za mu yi wani abin za mu kaddara ka sani amma wani abin kuma za mu akwai bukatar a tunatar ga wanda ya sani ya tunatu wanda bai sani ba kuma sabon abu ne akalla ya ji mai ya faru tiriyan amma na san lokaci ba zai kyale mu ya zama daga yadda muka ɗauko ɗin nan har mu kai karbala ba don labarin na da tsawo kuma ga lokaci yana yakan yi mana da yakan ƙure mana saboda kasantuwan rana takan yi zafi ta da zafinta tana tana fara sanyi kuma sai magarbata insha Allah wadadin bayan sallah kuma kamar da muka saba za mu sake nazarin wannan abin da muka karanta wa sallallahu ala muhammadin wa alihi